Mai saurare barkanmu da kasancewa a wannan lokaci tare da ni Muslim Muhammad Yusuf da sauran abokan aiki ta cikin shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. Bikin Kirsimetin wannan shekara ya zo a yanayin sauyin tattalin arziki, amma duk da haka wasu sun ce fa sai sun gudanar da shagali yadda ya kamata. Ga masu hatimin nasara a hannu sukan yi sharholiya yadda ya kamata, ko da yake al'adar wasu abinci ake bajewa a gida domin murnar ganin wannan rana. ranar 25 ga watan Disambar kowace shekara mabiya addinin Kirista a faɗin duniya suna gudanar da bikin tunawa da almasihu kuma gamu a wannan rana da ta faɗo a litinin ta shekarar 2023. Shirin Najeriya a yau ya duba yadda mutane suke gudanar da bikin Kirsimetinsu a wannan shekara da yanayin da ake ciki. Mu fara jin ta bakin waɗannan malaman game da abin da za su ce kan bikin na Kirsimeti.
Christmas Day ko Kirsimeti a Hausance rana ce wadda masu bin Yesu Isa Masihu sukan yi murna domin su tuna da ranar haifuwansa. To wannan babban rana ce ga mu Krista domin ita ce rana wadda Allah ya tabbatar mana da ceton mu ta wurin bada ɗansa wanda ya zo domin ceton 'yan adam gaba ɗaya. A shirin Kirsimeti abubuwan da muka yi musamman muka shirya zukatanmu domin mu yi murna na wannan samun ceto sannan kuma mukan tsaftace gidajenmu mu yi abinci mu yi liyafa da abokanan arziki waɗanda kuma kaman allah bai tara da musu ba mukan je wurinsu mu ba da kyaututtuka shine babban muhimmanci na kirsimeti shirye-shiryen da muka yi kenan wannan shekara.
Eh, za mu fita, amma mun fita ai ba za mu je wani guri ba kawai za mu je church ne mu dawo. Yanzu nan mutane ba sa da kuɗi in ka fita ka je ina za ka je ka yi mene a waje. An ka je gidan mutane ma mutane ba sa son baki su zo gidansa saboda ba su da kuɗi da za su dafa abinci kuma kyautan da za su musu. Ba za mu fita ba kuma na gida abin mu.
To za a iya cewa halin da ake ciki na tattalin arziki ya sa wasu da dama sun ce su kam a gida za su zauna domin ba lallai su yi shagalin da aka saba ba. Ga rayun wasu mata iyayen gida da Nana Khadija Ibrahim ta zanta da su ta wayar tarho.
Kirsimeti kamar su dafa abinci, abincin da za mu babbawa mutane ranar Kirsimeti da kuma ɗan kayan da za mu shiga mu ɗan sa mu ma mu ɗan yi wanka mu ɗan je yawo. shine shirye-shiryen da muke yi yanzu.
To kenan ba kwa fita ranar Kirsimeti?
A muna fita. Muna fita muna ɗan zuwan park haka ko kuma mu je mu je shopping a ɗan je kuma a gaishe yan uwa da abokan arziki.
Eh to ina yin mu jama'a um, shirye-shiryen Christmas to muna yin shi dama a Disamba ne lokaci ne ya haɗu kuma da ƙarshen shekara kuma dama muna yin celebrating haihuwan shi Yesu Kristi mai ceton mu. To, shirye-shirye dai ba kamar kwanakin baya ba, duk yanzu kayan abinci ma sun yi tsada fa. Da za ka ga mun saya abinci sosai, an saya, an yi cincin, an yi dake-dake, an yi abubuwa masu daɗi-daɗi da yawa da yawa. Amma yanzu dai to sai godiya mun dai gode ma Allah. Kaɗan da akwai ɗin ma dai za mu gode Allah tunda ba wai dama musamman din abinci ba ne. Amma dai is a time to share kuma mu samu mu ba mu juna abubuwa mu yi hira tare a yi hira da juna a samu a je gida a ga mutanen da ya kwana biyu ba a gansu ba. In tafiya kam sai godiya mun iya mun yi. Da shike ya haɗu da abu da yawa kuma akwai biki. Wasu kam su iya su yin tafiya ba mashirye-shirye alhamdulillah mun gode ma Allah komai na tafiya lafiya gaskiya.
Ato ba kwa kuna fita lokacin Kirsimeti kenan ko kuma ba kwa fita kuna gida?
A'a muna fita dai za mu ta ziyara in wanda kwana biyu ba a gansu ba. Inda ce muna birni kin ga za a je akwai su park su waye amma tunda ana kauye ba irin park hakan nan. Amma za a dinga zuwa gidan dangi irin su kakanni da kwana biyu ba a gani ba. Ka je gidan wannan ka gaishe shi, ka je gidan wannan ka je gan dangi da duk suka zo hutu. duk wata rana sai lokacin Disamba ne ake ganin juna so gaske ba a zaman gida wani ma za ka yi zuwa gidan shi ba ka same shi ba za a bar manya-manyan ne kawai gida ba dai a samu a dan zagaya a dawo ba a zama wuri ana zuwa wuri da yawa.
To sai dai duk da haka akwai waɗanda sai ka ce wannan lamari ne na lokaci guda a kowace shekara da ɗan abin da ke hannunsu za su more wannan lokaci na bikin Kirsimeti ko da babu yawa a samu farin ciki.
To ni ne mai suna Innocent Samuel. a uh, wannan christmas dai ni da iyalina mun shirya ne mu yi ziyara saboda mun yi kwanaki da yawa da watanni ba mu ga sauran iyalanmu da abokanai ba so muka yi shawara da cewa in ranar ta kai sai mu yi ziyara mu je mu gansu da iyalansu mu tabbatar kowa na lafiya so yadda muka shirya in muka gama sujada namu na ranar sai za mu yi tafiya so christmas din dai muna fata mu yi shi cikin lafiya tunda kowa ya san yadda economy na nigeria yake kowa na dai yin yada zai yi ya samu ranar a yi shi lafiya a wuce so ba wani big plans na ranar kawai mu yi sujada ne sai mu ziyarci yan uwa da abokane na gode sunana patrick rufus kuma ina nan da zama nan kaduna a christmas din nan ya zo da abubuwa masu kyau daga wurin allah ya zo da alheri ya zo da albarku kuma addu'armu ne wai ya taba kowa amma christmas din for me ba zai zama dirty december ba don cost of things are high actually so everyone cut his coat according to his size kamar yadda turawa za su faɗa christmas ɗin nan zai zo dai amfaninsa mu tuna wai akwai wani almasihu da ya zo da ya zo ya for the redemption of sins so shine ya sa za mu je gobe uwa wanda za su je church za su je su je su samu albarku daga wurin allah kuma su yi ziyara ma mutane da ba su gan ba for long su nuna love show love and ci abinci tare a raba abinci a zauna tare a tuna wai eh gaskiya akwai ranan babba ne wannan to na gode kuma a christmas din za mu yi shi da family ne family and friends both far and near wayansu sun yi tafiya su zo su gan mu wayansu kuma suna nan a cikin kaduna din to lokaci ne da kowa zai ji daɗi lokacin daɗi ne so kowa zai fita ya ji daɗi visit ya je inda zai bashi mamari thank you shirye-shiryenmu na bikin christmas ba wani abu ba ne sai abin da aka saba mun saba dama kowane shekara domin murnan haihuwan yesu mu ɗan ci abinci da 'yan uwanmu da iyalanmu kuma mu kyautata wa to abin da muke yi a yayin shirye-shiryen shine muna zuwa kasuwa muna siyan abin sha da abinci wanda za mu zo mu dafa mu kuma ba mu mutane su ci su sha da mu ma ɗin mu ci mu sha amma a wannan lokacin shirye-shiryen ya ɗan yi wahala saboda kafin christmas ɗin abubuwa sun yi tsada kayan abinci ya yi tsada to da christmas ɗin ta zo sai abubuwa kuma suka ƙara tsada
Shirin Najeriya a yau kuke saurare daga nan Daily Trust. Za ku iya sauraren shirin a lokacin da kuke bukata a shafinmu na aminiya.dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta na Facebook da Twitter da Instagram Aminiya Trust. ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma Tuning Radio. Ana jin Shirin Najeriya a yau ta Unity FM a Jos Jihar Plateau a kan mita 93.3 da Freedom Radio a kan mita 99.5 a kanan Dabo da Nas FM a kan mita 89.9 a Yolan Jihar Adamawa da Badagi Radio a Minan Jihar Neja a kan mita 91 da Progress Radio a Jihar Gombe a kan mita 97.3 da garkuwa FM a kan mita 95.5 a jihar Sokoto, da haɗin kai FM a kan mita 108 a Maidugurin jihar Borno, da Alfijin Radio a kan mita 91.5 a Katsinan Duku, sai kuma ta trustradio.com.ng. Madalla To baya ga ziyara da kuma cin abinci a wannan rana ta Kirsimeti, bari mu ji shin me wasu ke tunanin gudanarwa a wannan lokaci? Akwai waɗanda suka ce sai dai godiyar Allah kawai, amma ba abin faɗa da yawa. Ga abin da suka ce.
Sunana Victoria Joseph. Um, na farko dai zan ce mu da Allah saboda muna raye and um, muna da lafiya. Odo, kai ma ka san yadda komai ke ciki yanzu ga. Ba zan ce eh, ba mu gode ma Allah ba because muna raye ya ba mu abin da za mu yi rayuwa ka gane ko da ma komi da komi ya kasance yadda yake ga tsadan abinci ga tsadan mai duka dai haka nan but we just thank god mun gode allah um, december ɗin gari za mu yi shi to da dai muna da rai da lafiya but ba zai kasance yadda ba muka saba yi ba because during december like this muna kan yin abinci ma mu kanmu da mutanen yan uwanmu da za su zo da abokanin arziki da za su zo muna yin kamar white rice da fried rice most especially za mu yi kunu za mu yi zobo za mu yi cincin saboda duka mutane za su zo su gaishe mu amma da ni da kanina muna haɗa kuɗi haka nan musu si baban ma yanka kaza haka nan but shekaran ga baban ma ya ce da kanshi ya ce ba kuɗi kawai dai za mu yi maneji ne mu yi abinci na kanmu kawai so kai ma ka san yadda abin ya kasance to mun dai gode Allah dai ba za mu ce ba mu gode ba because muna da rayuwa muna da koshin lafiya so ba zai kasance kamar yadda muka saba yi ba so abin da nake da shi kenan zan faɗi muna dai addu'a dai Allah ubangiji ya ƙara ba mu koshin lafiya da wadata.
So mun gode Allah da gani lokaci haka shirye-shirye dai sai godiya. Amma to economic situation ya zama da ya zama. Amma duk da haka muna godewa Allah wannan tana da kayan ma yara da daidai abin da sa ci a sha haka na daidai karfi.
To lokacin Kirsimeti kuna fita ko kuma a gida kuke zama?
Eh to ana ɗan yawace-yawace na gaishe abokan arziki. to amma yanzu halin da ake ciki to tafiye-tafiye ma ba zai yi sosai haka ba yayin nan fita coci koma gida dan gaida wanda suna kusa-kusa shi kenan sunana jo alhassan tela wallahi christmas din nan dai gashi nan gashi nan in mun je in na je church na dawo in zo in kwanta in ta bacci tunda dai akwai rayuwa sai dai mu dinga godewa Allah Oh, da haka na dai za mu yi shirye-shirye amma abinda za mu yi in mun zo yin shirye-shirye shine za mu yi daidai abinda za mu iya yi abinda ba za mu iya ba kuma za mu yi haƙuri da shi kuma sai mu yi ta addu'a muna roƙon Allah ya taimaka mana ya sa abubuwa su zo mana da sauƙi idan mutum ya je ya yi abin da ya fi ƙarfin shi to zai sha wuya amma mu ba za mu yi abin da ya fi ƙarfin mu ba za mu yi abu daidai da abin da za mu iya yi ba kuma a yanzu duk wani shirye-shirye da ana batu na batun Christmas ma mun riga mun yi shi mun gama don saboda mun je kasuwa tun last week mun je mun siya kaya mun siya kaza mun siya abinci da soft drink wasu ma sun riga sun yi tafiya kamar mu ba za mu yi tafiya da Christmas ba sai bayan New Year lokacin hanya ya dan yi free shine za mu yi tafiya mu je mu ga 'yan uwanmu a gida saboda haka zan iya cewa shirye-shiryenmu na wannan lokacin wa Christmas gaskiya ya ɗan yi wahala ba kamar yadda aka saba a da ba. A da an kana da ɗan dubu ashirin zuwa dubu arba'in ɗinka sai ka haɗa kayan abincin ka haɗa kayan yaranka da za ku sa ku je coci. Amma a wannan lokacin kuma fa an kana da dubu arba'in ka je kasuwa kayan da za ka siya ma kawai leda zai cinye duka.
To masu saurare da haka shirin Najeriya a yau ya zo ƙarshe a wannan rana ta Kirsimeti. A madadin abokan aiki musamman na Khadija Ibrahim, Muslim Muhammad Yusuf ke sallama da ku daga nan Daily Trust.